إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma ga shi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na lahadi mai tarin albarka kuma cikin wata mai albarka wanda yau 27 ne ga watan ramabanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ga shi allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke wannan titi na sardauna cikin garinmu na azare ko kuma kamar yadda jiya muka sanar yau ita ce rana da za mu yi bankwana da wannan karatu sai in allah maɗaukaki ya mana nisan kwana mun kai shekarar baɗi amma muna burin baɗin baɗaɗa ko? wato a yi aitanin kawa tsawon rayuwa an cikin aikin alheri ne to alheri ce allah ka tsawaita rayuwarmu ka sanya mana albarka a cikinta ka ba mu ikon aiwatar da ayyuka na alheri domin yin neman yardarka to kunga wannan rana rana ce mai ɗumbin tarihi wacce kamar yadda na ambata a baya yau za mu ɗaure wannan karatu kusan jiya mun bude karatu a cikin suratul zumari mun karanta aya ta daya zuwa ta biyar to kafin malam ya karanta mana kuma aya ta shida zuwa ta takwas haka ne ko? aya ta shida zuwa ta takwas insha Allah sai mu ajiye a nan in allah malaukaki ya kai rayuwar baɗi to kuma sai mu zo mu'aba inda muka aji amma kafin ya karanta ayoyin mala abubakar gumi allah maɗaukaki ya ji kansa da rahama ya yi wa ayoyin matashiya yadda ya ce wa ba da bayanin izhari ƙaharihi ta'ala alal ajisamil kibar fis samawat bayan allah ya bayyana ƙahariyarsa ma'ana allah ya bayyana rinjayensa akan duk wani babbar halitta da take cikin sama shari'a yubayyinu qarahu aidan ala bani adama yanzu kuma ayoyin da malam zai karanta mana za su yi magana ne akan yadda Allah madaukaki zai sake bayyana mana kahariya ta zamana rinjayensa akan dan adam in dai bil adamu ne mutum da ni da kai da su to Allah ya rinjaye mu baki da bisigatil khidabi kuma yayi magana ne da siga irin ta magana faqala sai Allah madaukaki ya fada wa huwa allazi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو نعم فأنا تصرفون نعم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر حكيكي وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون نعم إنه عليم بذات الصدور واذا مس وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل haka ne نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل, قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب to النار Allah ya tsare mu Allah madaukaki ya fara da nuna mana asalin halittar bil adam yace khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halitta ku daga rai guda daya duk halittar da kaga a bayan ƙasa na dan adam shi yasa ma ake cewa ƴaƴan adam wato ƴaƴan annabi adamu kenan zuriyar annabi adam alaihi salamu ne don haka sai allah maɗaukaki ya ce khalaqakum min nafsin wahida allah shi ya halitta ku daga rai guda ɗaya ai adam shine annabi adam alaihi salam thumma ja'ala minha zawjaha sannan daga wannan rai guda ɗaya da allah ya halicci annabi adam alaihi salam kuma sai ya sanya matarsa daga jikinsa daga jikin annabi adamu aka ciro kashin kirjinsa karan karmarsa da wannan ne allah manaukaki ya halitta mar matar tasa hawa'u ai hawa'u sun makalakakun min kuma sannan mu kuma Allah ya halicce mu daga annabi Adamu da matarsa na Hawwa'u bitanasuli ta hanyar haihuwa wata walidi bi qahrihi da dai haihuwa da irin rinjaye na ubangiji Allah shi yake rinjayarwa a samu wannan haihuwa din haka ne ko na'am wa illa labaqiya adamu wahdahu in ba dan wato ƙahariya ta ubangiji ba ba don rinjayen ubangiji ba da annabi adamu ya saura shi kadai to allah da ya shi sai kuma ya masa mata matar kuma sai suka yi ta haihuwa wannan haihuwar shine sanadin kasancewanmu yanzu a doron ƙasa wa an zalalakun min al'an'ami kuma allah ya halitta muku shine an zaladin wato Allah ya saukar muku daga ainihin dabbobi na ni'ima shine an'am wato wa anzala lakum minal an'am Allah madaukaki ya saukar muku daga dabbobi na ni'ima ma'ana ya halitta muku al'ibl idan aka ce dabba ta ni'ima ga sunan na farko shine raƙumi in an ce raƙumi ai akwai raƙuma kowane abu Allah ya kai wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu Allah ya halice su mata da miji in kace ruwa ai akwai wuta in kace duhu to akwai haske aure ne haka namiji akwai mace haka ba mai raba mace da namiji tare suke kun jima daga jikin annabi Adamu namiji aka ciri karan karmarsa wato ƙashin ƙirjinsa na sama wanda ya fi tankwarewa da shi aka halicci na na hawawo to in an ce al'an'am daga ciki shine akwai raƙumi da raƙuma walbaƙar da saniya na gidaɗi goma akwai kuma bijimi walganar da awaki in ka ce akuya akwai taure wabba'an wato abin da ake nufi daga nan shi ne wadda'an walmas wato tinkiya da rago da kuma ainihin shi akuya da tauri wa abbara anil khalqi bil inzali Allah sai yayi ta'birin halitta da saukarwa yace wa anzala lakum minal an'am ay wa khalaqaka Allah ya halitta muku dabbobin ni'ima na'am me yasa ya haka li'annaha takawwanat bin nabati saboda su dabbobin nan suna kasantuwa ne da tsirrai tsirrai suke ci wan nabatu bil ma'il munazzalu shi kuwa tsirrai yana fitowa ne saboda ruwan da Allah ke saukarwa daga sama wa hadha yusamma tadrijan wannan shi ake cewa tadriji ma'ana a fitar da abu sannu-sannu wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin irin wannan akwai fadin Allah madaukaki da yace kad anzalna alaykum libasa yace ya bani adam kad anzalna alaykum libasa ya ku ƴaƴan annabi adam haƙiƙa mun saukar muku da tufafi ma'ana mun halitta muku samaniyata azwaji wa'annan dabbobin na'iman dangi takwas ne min kullin zaudeni zakaran wa unfa daga kowanne aure ne akwai namiji da mace kama bayyana fi suratul an'am kamar yadda Allah yayi wannan bayanin a cikin suratul an'ami li hikmatihi wa qahrihi saboda hikimarsa da kuma rinjayensa ya khuluqukum min buduni ummahatikum Allah shi yake halitta ku daga cikkunan iyayenku khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta ta yaya halitta bayan halitta ay nutfan daga dugon mani thumma alaqan sannan saran jini thumma mubghan sannan kuma dunkulalliyar tsoka Allah ya halitta ku halitta bayan halitta fi zulumatin salas cikin dufai guda uku fi zulmatil badani akwai duhu na cikin mahaifiya wa zulmatin rahimi da duhun mahaifar kaga duhu a cikin duhu kenan can abu uku nan ma abu uku wa zulmatul mashi'a wa zulmatul mashimatu da ainihin duhu na ainihin ɗaukakin ciki ɗin zalikumullahu rabbukum lahul mulk wannan shine Allah ubangijinku mulki nasa ne la ilaha illahu bai da abun bauta sai shi fa anna tusrafun to ta yaya ake kawar da ku ga barin bautarsa an ibadati ila ibadati ghairihi a mai da ku zuwa ga bautar waninsa sai Allah ya ce to fa in an karkatar da kuma in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum in kuka kafirce to fa Allah ya wadata ga barin wala yarda li ibadihi al-kufra Allah ko bai yarje wa bayinsa su kafirci ba wa in aradahu min ba'dikum farida yukhalifu irada koda ya nufi wato koda ya yadda wasu sun zama kafiran to yaddan nan ta sha bamban da nufi farida huwa al-idhnu fi shay yadda shine a bada izini a wani abu wa yaqirru al-fa'ilu alayhi kuma a tabbatar da mai aikata shi akai bal yaf'alu filas sakhidi ya aikata aiki irin wanda yake na wanda aka yi bishi da shi da an yanha an huye hani a kansa wai zumma alaihi a zarge shi akan wannan aiki ne wayu aqabu murtakibi kuma wanda ya aikata irin wannan aikin amar ukuba wa in kana bi iradati ko da da nufin ubangiji iz la yasrudu anha shay'un domin ba abin da yake fita daga irada ta ubangiji wa in tashkuru in ko kuka gode wa Allah ala in'amihi alaikum bisa ni'imarsa da yayi akan fa tu'minu bihi kuka ba da gaskiya da shi wa ta'buduhu haqqa ibadatihi kuka bautata masa yadda ya cancanci a bautata masa yarbahu lakum ya yaddar muku da yin haka ku gode masa ku bautata masa yadda ya cancanta a gode masa bi zammil yarbahu bidun ishba'i ba ta yarbahu ba kar a ja da yawa wa qurabihi wa biskuniya ay yarba ash-shukra lakum Allah ya yarda da gode masa da kuke yi wa yusibukum bihi zai ma ba ku lada akan sa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai mai ɗaukan nauyin zunubinta ba za ta ɗauki nauyin wata ran ba ai la tamilu da adami sirayati kufril kafiri li ghairihi aslan saboda kafircin kafiri ba zai nashe ba zuwa ga waninsa duk wanda ya jawo ruwa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka ko thumma ila rabbikum marji'ukum sannan makomarku tana zuwa ga ubangijinku fayyunabbiukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa innahu alimun bi zati sudur lalle Allah yana sane da abin da yake cikin kirazan ku mana abin da yake cikin zukata ay bi mudmaratil qulubi abin da zukata suka kulle wa kaifa bil a'mali zahira to in ya san zuciya da abin da ta kulla yaya aiki na bayyana ai shi yafi dacewa ya sani وهذا تعليل متنبهة بالأعمال wato wannan ta'alili ne da yake tambihi akan ayyuka sun bayyana ta'ala anna kufral kafiri laysa da'imin ala jahali an jahali sai Allah madaukaki ya bayani cewa kafirci mai kafirci ko kuma kafircin kafiri laysa da'iman an jahalin ba koyaushe yake yinsa a kan jahilci ba wa inna ma libadarin ni'imati yana yi ne saboda girman kai da ni'imar da Allah ya marfaka da sai ce wa idza masal insana dhurrun idan cuta ta shafi dan adam amma dan adam din kafiri da rabbahu sai ya kira ubangijinsa ai tabarra'a li rabbihil haqiqi sai ya kaskan da kai ga ubangijinsa na hakika yanzu jirgin sama zai ballo da kai daga sama ka ce shehu tijjani ko ka ce sidi abdulkadiri ko za ka ji wani wahala ko a ma bugu ta baya ba shiri kana buɗe baki zai ka ji mutum ce wayo allah ya kira allansa na gaske ko ba haka ba da haka sai ce idan dan adam ya ga musiba ya ga cuta ta shafe shi sai kira ubangijinsa na gaskiya na hakika muniban ilaihi yana mai komawa gare shi don mai za kawwalahu ni'imatan sannan in Allah ya baiwa dan adam ni'ima ni'imatan nasiya ma kana ya da'u ilaihi min qablu sai ya manta abin da ya kasance yana kiran Allah gare shi tun gabanin wannan ni'ima din ai ma din mausuliya ce bi ma'ana allazi muradan biha ad-durr ai nasiya ad-durr allazi kana yad'u ila kashfihi sai manta da cutar da yake addu'a ubangiji ya yaye marita waja'ala lillahi andada ya sanya wa Allah kishiyoyi shuraka li yudilla an sabilihi dan ya bace ai gairahu liyudilla gairahu kenan dan ya badda waninsa bi dhammil ya yudilla wa qura bi fathiha ai liyadilla huwa in aka ce yudilla ya batar yadillu kuma ya bata shi dan ya batar da wani gabarin hanyar Allah shine addinin musulunci qul li hadha dhallul mudillu kaga wannan batacce mai batarwa tamatta bi kufrika qalila kaɗan ji daɗi da kafircinka kaɗan baƙiyatu ajalika sauran ajalinka innaka min ashabin nar lalle kana daga cikin yan wuta ai mulazimuha wa ma'adudun min ahliha za a lissafa ka daga cikin mutanen wuta alad dawami kuma bisa wato dawwama to insha Allah wannan shine karshen karatunmu ne mun tsaya daidai kan aya ta takwas. a cikin suratul zumari in Allah madaukaki ya kai rayuwar baɗi sai mu dora akan aya ta tara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai an ce akwai jawabai da yawa ko
assalamu alaikum wa rahmatullah ganin cewa a yau za a rufe wannan tafsiri a wannan wuri akwai abubuwan da za a gabatar kama da jawabi na shugaban kungiyar jama'atul zalatul bidiya wai kamatus sunna sai kuma karin haske da ɗaya daga cikin 'yan kwamitin marayu da suke tafiyar da aikin kula da sha'anin tallafa marayu zai yi dangane da aikin da suka gudanar a wannan wata da kuma abubuwan da aka sa gaba sannan za a karanta tambayoyi da yawa duk da cewa na tantance da yawa wajen takaddu 40 wadda sauran takaddu sun kai wajen 100 da wani abu da 50 to amma in hali ya samu za a karanta abin da suka sauwaka sannan akwai da dama waɗanda suka rubuto suna so don Allah yau kam na yi haƙuri na karanta bukatunsu na addu'a to lokaci ne zai ba da wannan damar sai kuma bayan Allah da suka rubuto suna so a yi gudanar da nasiha dangane da wasu al'amura da suke faruwa a tsakanin al'ummar musulmi don haka ina ga zan je ga daga baya daga ƙarshe shugaba zai gabatar da jawabi shi dan kwamiti zai wato zai yi jawabi sannan sai a gabatar da addu'o'i wannan jan hankali ne da kuma neman nasiha wani ya ce don allah malam a yi kira ga masu sana'ar keke na pep da su rika cikiyar kayayyakin da fasinjojinsu suke mantawa a cikin keke na fef ɗinsu ko kuma su rika kaiwa hukuma domin a yi cikiya sabida malam wasu daga cikinsu in aka manta kaya sai su kai wa dillalai domin su saya hakan kuma a wasu lokutan akan yi cikon kudin sai su wato akan cikan kudin fasinja in bai cika musu kudi ba ko in bata cika musu kudi ba wasu sai su kwaci kudi ko kuma su kwaci wani kaya ko su ja keke na fef din su yi gaba don haka malam ka yi addu'a a waɗannan masu wannan sana'ar akan su rika kula da sana'ar su rika yin abin da ya dace na to kullum dan adam in an ga yana laifi inda halin za a gyara masa sai a yi masa gyara in ya ɗauka to daidai ne in bai ɗauka ba wanda ya gyaran ya fita duk wanda ya hau keke na fef ko a taɓa ko motar haya in yi mantuwa ga ƙa'ida to su kamar in a motar haya ne mutum wanda take zuwa gari zuwa gari to in wani ya mantuwa a mota direba dawowa da yake da shi tasha sai a kai union duk lokacin da mutum ya dawo zai samu kayansa ina ga su masu nafi ba su da wannan tsarin ko? to in ba su da shi duk wanda ya hau keke nafi ya manta kayansa to shi mai keke nafi ya sani kayan nan ba mallakinsa ba ne duk abin da ba naka ba baka da iko a kansa daka cigiya za ka yi ya abin da ya zai wajibi shine a kai kamar gidan rediyo ko akwai ofishin hakimin gari kuma a ba da sanarwa cewa wanda ya bar wannan kaya a keke na mai lamba kaza in zai nemi kayansa ya je wurin kaza wannan shine ka'ida ta addinin musulunci kana idan fasinja ya hau na bai cika kuɗi ba aka karɓi wani kayansa a matsayin jingina to dole sai an yi matsaya ina za a zo in an samu kudi a ba da wannan kaya a karba in aka tafi da shi aka kai gundin lali don an kama wannan an kama barawo allah ya shirya da amin wannan ma suna cewa malam da allah ka ja wa 'yan uwanmu maza masu zuwa masallaci da wayarsu a ja musu a ja hankalinsu malam sai ka ga mutum daga an idar da sallah ba zai tsaya ya yi addu'a ko a zakar da ya kamata a ce ya yi ba ba idar da sallah sai ka ga amma daga mutum dato daga idar da sallar sai mutum ya daukowarsa yana daddannawa minti kaɗan sai ka ga ya tashi ya fita daga masallaci da alama ma ko addu'a irin waɗannan ba sa yi da fatan malam zai ja hankalinsu to ita waya takan zama alheri ta wani gu in an bi ka'idojinta amma mafi yawan abin da yake tattare da ita kalle-kallenta to ba shi da kyau in banda so abin nan intanet yanzu za a jeho maka harami ana sallah nan kuma sai a jeho maka ɗan liwaɗi kato ya danne kato in kai gaba ka ga masu zina in kai gaba ka ga masu maɗugo ta za ka tantance balle a ce kai matashi sai ka ga mutum ya zaɓi abin da ya kiri yana kallo baya so ma wani ya zogunsa ya rike wayansa ko ka ga guruf na yara kowa ya hau nasa suna bude amma kowa abin da yake yi daban daga wannan kallon da ake yi yana da kaidi da ya kamata musulmi ya yi masa baya halatta mutum ya ɗauki idansa ya kalli abin da bai halatta ya kalla ba in za ka iya kiyayewa ka kiyaye daga kuma idan mutum ya zo sallah sallan nan daraja ta shine kada kai wani abu na duniya sai bayan ka haɗa ta in ka an idar da sallah ka yi tasbihi ka yi azkaru to in kuma za ka yi waya ko an kira ka sai ka fita ka je ka yi abin da za ka yi amma ana idda sallah kana jawo waya wannan bai dace ba allah ya shirya da mu amin mai wannan ma wasu yan uwa ne suka rubuto suka ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya don allah malam muna so ka yi nasiha a ma'aikata musamman ma masu sa kaki musulmai musamman kamar 'yan sanda sojoji da civil defense don allah malam a kan su rika jin tsoron allah duk sanda za su yi hukunci su tuna lahira su san cewa su ma fa za a tsaye da su ranar gobe kiyama a tambaye su saboda abin da wato akan abin da suka yi kar su karbi cin hanci su yi hakan tsakaninsu da Allah duk wanda ya yi hukunci ya yi adalci Allah zai taimake shi duniya da lahira da fatan malam zai yi mana nasiha gamsasshiya dangane da wannan matsalar na'am to ai ya riga yayi nasiha duk wanda yake aiki ko na damara ne ko ba na damara ba haramun ne a bashi rashawa ya karbe ta haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai bada rashawa Allah kuma ya la'anci wanda aka baiwa ya karba da aka kaga babu sauki a cikin abu kuma wadda duk aka bashi aiki ya yadda zai aiki aka yanka masa albashi ya karba to wannan albashin shine ladansa duk abin da ake cewa albarkacin ofis ko wane ne wannan kuma in an je lahira akwai sabon lale daga ba wai sai mai lamara dan sanda ko wani abu ba duk wanda yake aiki kowane iri ne to haramun ne a bashi rashawa ya karba Allah shirye da mu baki amin to wannan ma dai ita ce ta ƙarshe dangane da masu nema a yi nasiha suka ce don allah malam ka yi wa lakcarori wa'azi wallahi malam wasu daga cikin malamanmu na manyan makarantun sakandare suna wani abu kamar fim malami idan malami ya washe ka shi kenan sai ya rika baka co yana fadar da kai duk ƙoƙarinka malam ba sa duba ilin wahalar da iyayenmu suke yi wajen ɗawainiyar makarantarmu don allah malam a ja hankalinsu da kuma waɗanda suke neman ɗalibai mata wajen aikata fasikanci
to abu biyu ne ai malami in ya kayar da kai kai kasan kaci ana inquiry ko kowace makaranta ta yadda in ɗalibi yana da tabbacin cewa jarabawa ya rubuta da daidai to za a bi kadinta za a nema mar abin da ya ci a bashi in kuma bai san wannan ba da gangan aka mar aka cutar da shi to duk malamin da ya haka ya aikata abin da yake haramun allah ya shirya da shi sannan malamin da yake a makaranta yake neman mace ba za ta ci jarabawa ba sai ya nuna ya lalata ta to wannan shi ma ba zai yi ƙarshe na gari ba kuma in ya lalata ɗin to ya sani shi ma ta sayar ba za ta tsira daga hakan ba ko matarsa ko ainihin mahaifiyarsa allah shirye mu baki to ina ga iya abin da za a yi na nasiha kenan sai waɗanda suka kawo kayayyakin marayu daga ciki akwai ta bayar allah da ta kawo gida na ɗazu gashi ta ce naira 300 ga kwamitin marayu naira 200 kuma ga malam tana neman addu'a akan yau shekara goma sha uku ba ta da aure ba zaura ce sai an zo kamar za a yi sai abin ya lalace ana tunanin ko sihiri aka yi mata ko kuma jinni saboda kawai da ha kawai sai ta ji tawashi wadda za ta yi auren da shi to yanzu kuma ta samu wani shine take so a sanya ta a cikin addu'a akan Allah tabbatar da wannan aure so nan ga takardun inda da lokaci ko wata bayar Allah ga da malam ba kai baka shiga ka duba ba kana cewa yanayin ga wasu sun zo biske wata kana da wani hawa wata bayar Allah ta ba da naira 200 Allah ji kan babanta ya yaye mata abin da ke damunta wata bayar Allah kuma ta ba da naira 100 a tafsir wata bayar Allah ta ba da ɗari biyu a kwamitin marayu da naira Allah ba ta sa'ad jarrabawa wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a marayu wata bayar Allah ta ba da takalma na yara set bakwai a marayu wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu da niyyar Allah ya ji kan mahaifinta kuma Allah ya sauke ta lafiya Allah ya jikan mahaifinta Allah ya raba ta wata baiwar Allah ta bada naira 200 wani bawan Allah ya bada naira 100 wani bawan Allah ya bada naira 100 wani bawan Allah ya bada 500 wani bawan Allah ya bada yadi uku wani bawan Allah ya ba da naira 200 a marayu sannan yana neman addu'a yana aiki a karamar hukuma wajen wata uku babu albashi a sanya shi a Allah cikin maɗaukaki ya saka musu da alheri Wata- shi ma mai neman hakkinsa Allah ya fitar masa wata bayar Allah ta ba da set na riga da hijabi a kwamitin marayu wani bawan Allah ya ba da ɗari biyu wata bayar Allah ta ba da ɗan kunni wani bawan Allah ya ba da naira ɗari da goma wani bawan Allah ya ba da naira ɗari Allah ya biya masa bukatarsa wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya a kwamitin marayu da niyyar Allah ya biya masa bukatarsa Amina Musa ta ba da hijabi guda ɗaya a kwamitin marayu Allah ya Wat- saka da alheri wata bayar Allah ta ba da riga da wando na yaro Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da fallon atamfa ɗaya a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a marayu Allah ya saka da wata alheri.
bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu har ila yau Allah ya saka da alheri.
wata bayar Allah ta ba da naira hamsin wata ma ta ba da naira hamsin wani bawan Allah ya ba da kayan yara kala ashirin da biyar a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu da niyyar Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata an fara ruwa ne da ƙarfi ne ko yayyafi tun da farkon da a ci gaba
ta bai shi haka eh sai a takaita to a bari a takaita waɗanda duk kowa Allah ya san mato manufarsa na taimakon addini za mu je ga shugaban kungiya alhaji ibrahim atta domin ya gabatar da jawabi na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله السلام عليكم يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mai kowa mai komai da ya kada halartar mu wani mai albarka don rufe ainihin a karatu na wannan shekara farko muna godiya ga malumanmu da suka karantar da mu kuma tsawon wannan lokuta muna fatan allah ya saka musu da alkhairi kika malama sun yi kokari ya kokari kwarai da gaske tun daga farkon ramadan har muka zo wannan lokaci abin da nake jawo hankalin yan uwa dangane da ainihin halatta katu da ake yi ya zama wajibi a gare mu ainihin koma bayan mu yi tunanin irin karatun da muka amfana da shi don mu yi aiki da shi ya dace mun zo wajen karatuka na addinin musulunci kuma ya zamanto muna surutun da ba su da amfani ba ko kuma mun ta an yi an riga an rufe tafsir shekenan duk wanda ya riga ya tafi ya tafi da ainihin a wanda bai- ya tafi da abubuwan da ba su dace ba wajibi ne a kan yin tunani mu irin a karantar da mu da aka yi don mu yi aiki da abin bayan wannan muna godiya ga ainihin kwamitin marayu musamman waɗanda suka ɗauki irin wannan ɗawainiya don ina sau da yawa ina nan ina jin yadda ake kawo kudaden marayu da asitira da shauransu daga ɓangaren mata to ina fatan allah saka da alkhairi to taro da taimakon marayu bai tsaya a ainihin kan wannan wata na ramadan kai ba a'a ya kamata ko bayan ramadan a ga cewa ana taimakawa marayu din nan domin akwai suna da bukata kwarai da gaske wani duk yanzu abin da ake ta nan wani bai ma san abu abu na din yadda ake yi ba to amma idan ya zama to abin da muke so shine kowane masallaci namu za mu yi kokari mu ga cewa mun kafa ainihin kwamiti na marayu a wannan masallaci din don su rika tara kayan marayu domin yanzu abubuwan namu ya yi faɗi sosai musamman masalacin mu can na shek malam bakar gumiyan allah ji kansa akwai musamman waɗanda suke tara waɗannan kuɗaɗe wanda bayan na gama jawabi muna da wakilinmu a can wanda shi yake karɓar irin wannan kayayyaki in allah da zai yi bayani daidai gwargwado muna jawo hankalin 'yan uwa a yi ƙoƙari don allah masu hali su yi ƙoƙari su rinka taimakawa musulmai a su rinka taimakawa marayu don akwai buƙatar taimako ƙwarai da gaske bayan haka muna godiya ga ainihin a wanda suka ɗauki ɗawainiyar wannan karatu kuma wanda suke taimakawa ba dare ba rana kowane lokaci irin waɗannan taimako da suke yi wanda masu hali suke ba da waɗannan yana ƙarfafa mana ƙwarai da gaske wajen wannan aika na ainihin tafsir saboda haka muna fata za su ci gaba da wannan kuma Allah ba su da Allah ba su ikon ci gaba da ainihin taimakawa din bayan wannan ina ƙara mika godiya ina ƙara mika godiya ga ainihin malumanmu da suka jajirce da ainihin 'yan midiya da 'yan agaji da shauransu Allah saka musu da alkhairi ganin cewa ina ganin cewa ana yayyafa kuma akwai bukatar ina son ainihin shi wakilinmu na masallacin shek abokan mahungumi ina bukatar a ce ya yi wani abu a cikin kwafaɗo wani abu ko da bai na tsawo ba ne allah sa mu dace hajji suleiman bismillah
to alhamdulillah bayan shugaba ya gabatar da jawabi duk da cewa ana ruwa shi ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tallafin marayu alhaji suleiman kankani zai mana karin haske dangane da ayyukan wannan kwamiti alhaji suleiman
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh farko muna mika Allah subhanahu wata'ala godiya da ya nuna mana wannan rana ko lokaci na rufe wannan tafsiri mai albarka a wannan wuri namu ubangiji Allah sanya alheri da albarka a game da bayani na marayu ko kwamitin marayu yadda ake tafiyar da shi ko lungu da sako da muke shiga domin nemo tallafi na miƙawa marayu wadda Allah subhanahu wata'ala shiga cikin lamarin namu kuma muka samu tallafi sosai a wajen mutane mawadata izuwa jiya da daddare mun samu adadin tallafin kuɗi naira 681,500 da muka gyafi akwai bayan Allah da suka ba mu kayan abinci da ya kada kayan shinkafa buhu goma sha hudu akwai wadda suka ba mu katan ɗin taliya biyu da makaroni akwai wadda suka ba mu turmin atamfa da shadda wadda ya kama a lokaci guda suka kama na guda ɗari akwai wadda suka ba mu guda goma akwai wadda suka ba mu guda uku akwai ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai da sauran kayayyaki wadda yan uwa da abokan arziki suke tarkata su bayar tsakani da Allah mun samu kayan da ba mu taɓa samun irinsu ba a ɓangaren da muke gabatarwa na hidimar marayu kuma a ranar 21 ga watan hudu mun bika tallafi na farko wadda jama'a da dama sun je sun shaida a gidaje 100 wadda muka hada da masara da shinkafa muka zuba a cikin buhuna aka ɗinke aka raba ranar 22 ga wata muka sake gayyatar gida 100 muka raba musu kayan sallah sabi guda 100 a tanku hamsin shadda hamsin wadda jama'a sun je sun shaida ranar 26 ga wata muka sake gayyatar jama'a suka je suka shaida mika kyaututtuka ko gudunmawa gidajen marayu 100 wadda muka ba da kayan abinci da kayan sakawa a ranar shida ga watan nan shine muka yi fita ta hudu wadda muka mika kayan abinci da kayan sallah gida 120 zuwa yanzu tsakani da Allah mun yi shiri mun tantance gidaje ɗari wadda muke da buƙatar gobe in Allah ba da iko za mu miƙa musu tallafi gida ɗari akwai kuma gajiyayyu wadda yanzu muna da ya kai guda ɗari da ashirin da uku wadda suka miƙa mana takardar neman taimako wadda har ga Allah har yanzu ba mu samu damar miƙa musu abu mai kauri ba amma daga cikin su mun ware ashirin da biyar dai mun rage akwai wadda suka kai mana takardun makaranta wadda suka kai mana takardun sun samu aikin yi da sauransu tsakanin da Allah sun kai gida goma sha uku wadda mun wari uku dai za mu fara da su mu ga abin da Allah zai yi to abin da muke yi dubu ɗari shida da tamanin da ɗaya da ɗari biyar da muke da ita daga ciki mun sai kayan abinci na naira dubu ɗari shida da hamsin daidai abin da ya rage yanzu a hannunmu naira dubu hamsin da ɗaya da ɗari biyar shine kuɗin da muke da shi a ƙasa sai wani bawan Allah Alhaji Nura Usman wadda ya turo da buhun shinkafa da katan ɗin taliya biyu izuwa ɗazo akwai wani bawan Allah da ya turo kwamitin marayu zakka ta naira dubu ashirin da biyar ta akawun ɗinmu akwai wani bawan Allah da ya ba mu kuɗi kuma kashi ɗazu kafin mangaraba naira dubu ashirin wannan su ne ababen da muke da su a ƙasa wadda muke shirye-shirye da taimakon Allah mu ga gobe ta yaya za mu fito mu miƙa tallafinmu ga gidaje ɗarin nan saboda haka muna mika godiyar mu ta musamman ga mutanen da suke tallafawa kamar bangaren su masu hani da shuni da sauran jama'a da suke mikawa da kuma mata wadda duk kusan kayayyakin da muka samu wadda muka gyara muna da yan kwamiti da muke kiran su yan agajin mu mata a can so suke daukan kayan nan su gyara su shirya su saka a cikin leda wadda ya kama na wankewa su wanke su goge tsakani da Allah su saka a leda a shirya in an tashi mu kira mutane su zo su karba wannan shine kaɗan daga cikin tsare-tsaren da aka yi ainihin rahoto na gaba ɗaya kuma sai mun gabatar da hidimar gobe mun ga abin da Allah ya yi in Allah da zamu miƙo uwar ƙungiya adadin abin da muka yi da taimakon Allah ubangiji Allah saka da suka ba mu wannan riko da alkhairi mun gode
so ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da suke tafiyar da aikin wannan tallafi na bayar da tallafi ga marayu bisa tallafi da ake samuwa aka samu a wannan wuri da kuma can masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi inda Mala Abubakar giya da yake gabatar da tafsir da kuma wannan wuri na Masjidus Sunna to abu na gaba shine ana sanar da 'yan uwa musulmi cewa idan Allah ya kai mu ranar da aka ayyana cewa ita ce ranar sallah za a shiga sallah a masallacin GRA a karfe takwas da rabi na safe shine lokacin da za a shiga sallah karfe takwas da rabi na safe insha Allahu liman zai tsaya sallah haka kuma za a gabatar a masallacin idi da ake yi na masallacin matsango shi ma karfe takwas da rabi da fatan za a kiyaye masu batun duk da ga an tashi ga ruwa yau ga yadda abu ya kasance masu tambayoyi su yi haƙuri masu wasu bukatu su yi haƙuri allah shiga bata malam kafin mu je ga gare ka a tsawon wannan tafsir da aka yi yau kwana 27 al'umma da dama sun rubuto bukatu na a yi musu addu'a wasu suna kwanci a asibiti wasu suna gidajensu daga ciki akwai wani bawan allah abdullahi ganjar ɗazu shi ma ya kira ni ya ce a sanya shi a cikin addu'a akwai da yawa wasu sun samu matsala ta karaya wasu ciwon ido wasu ulcer wasu ciwon hawan jini da shuga da dama dai waɗanda ba su da lafiya suka ce a yi tawassuli da wannan karatu da aka yi a sanya su a cikin addu'a akwai masu neman biyan bukatu na alkhairi akwai 'yan makaranta da suke jarrabawa akwai mata tili waɗanda suke neman aure na mazaje na gari mazaje na kwarai musamman zawarawa suna nan da dama da 'yan mata waɗanda a wannan abana mun fuskanci cewa jama'a matan sun fuskanto kan neman su samu su yi aure a sanya su a cikin addu'a Allah hore musu mazaje na gari akwai samari matasa waɗanda suke neman su ma abba Allah ba su dama kuma Allah ya haɗa su da mata na ƙwarai ta yadda za su samu zaman aure na salama sannan akwai da dama waɗanda su ma suna neman biyan bukatunsu na alkhairi wasu neman gidan haya wasu wasu bukatu suke faɗa ba su ayyana ba to kowa Allah subhanahu wata'ala ya san bukata akwai masu neman ayyukan yi to da dama dai masu bukatu da masu neman ayyukan yi da wasu da suka shiga wani hali musamman waɗanda aka yi garkuwa da su da ɗan'uwa akwai alhaji sani bello wadda iyalansa sun rubuto suna so a sanya shi a cikin addu'a halin da yake ciki wato sanin fulani allah ya fitar da shi to akwai makamantan haka da dama waɗanda sun rubuto suna neman a sanya ciki a cikin addu'a abu na gaba shine iyaye da dama mata da ma maza sun nemi a yi addu'a a 'ya'yansu su maza da mata na neman shirya wasu sun bage da shaye-shaye wani in malam bai manta ba har an yi tambaya wata saboda irin rashin tarbiya har ta mari mahaifiyarta a banan nan to akwai irinsu da dama wadda wasu ma an ce sun kama hotel wato daki a hotel za ta kira abokan fasikancin su je su rika yi iyayensu sun rasa yadda za su yi da su wannan abu yana damu yana damun iyayensu mata da iyayensu maza duk gaba daya a sanya su a cikin addu'a Allah Allah shirye su Allah ya ba su mazaje na gari da dai sauran masu neman bukatu na alkhairi dukkanmu muna ciki sai a sa mu a cikin addu'a masu biya mana bukatunmu na alkhairi
kusan Allah madaukaki ya gwada mana rana ta karshe ta wannan shekara a kamar yadda batu ya gabata da farko muna ainihin addu'a ga kwamiti na marayu ayyukan da suke yi da yadda suka buɗa shi bana an samu ci gaba muna fata duk wanda suka yi ɗawainiya a kan wannan aiki allah maɗaukaki ya sanya shi ne sanadin shigar su aljanna bayan haka kuma 'yan agaji masu kai kawo a filin wa'azi da gurare na ayyukan addini muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da mafi kyawun sakamako kana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki mai martaba sarkin katabu bisa ƙoƙarin da yake a wannan gari na ganin cewa ‘ya'yansa da mutanen wannan gari su zan masu ainihin tarbiyya masu kuma ladabi da biyayya yadda yake ƙoƙari wajen yaga garin yana da ainihin saiti an ainihin wato ɗora matasa akan hanya wacce take ta gari domin idan matasa ba sa hanya ta gari to lalle al'umma za su sha wahala muna fata allah maɗaukaki ya saka wa mai martaba da mafi kyawun sakamako duk waɗanda suka yi ɗawainiya don ganin gudanar wannan karatu allah maɗaukaki ya saka musu da mafi kyawun sakamako kamar yadda wato shi manaja na brc saminu ya yi batu a kan masu neman addu'a iri daban-daban wasu wadda ya kira ka nema ya kira ni sun kira ka sun kira ni sun gaya mu ga kuma yadda yanayin lokaci yake amma dai Allah ya san niyyar mu ya san niyyar kuma su waɗanda suke neman addu'o'in Allah maɗaukaki ya haɗa ga baki ɗaya ya biya mana buƙatunmu Allahumma rabbana atina fid duniya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك الله لا إله إلا أنت الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلنا ممن دعاك فأجبت وسألك فأعطيت وتوكل عليك فكفيت وتضرع إليك فرحمت وإلى دار السلام السلام عدنيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام برحمتك نستغيث وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين